wa hatiful hurmati sawfa yus'alu ya ta fara'ir salati ko mustahabban sallah to a wasun iqamatun an sunanta iqama iqama a sallah sunna ce sunna ce wadda take kakkarfa kuwa don akwai ibnu kinana mai cewa ma wanda ya bar ikama to sai ya sake sallah amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa a a ikama sunna ce amma ba a ce idan mutum ya bata sai ya sake sallah ba an ce ita sunna ce kifaiya sunna ce da wani ke dauke wani a haƙƙin jama'a sunna ce ainiya kuma ga wanda yake mai sallah shi kaɗai mace kuwa ita ikama a haƙƙin da ba kai sunna ba amma an so ne kuma wajibi ne in za ta ikama ta yi a ɓoye in mace ta ikama a bayyane to ta ɓata ma ladan da ake sa ran za ta samu a ikama saboda muryarta ai al'aura ce hakanan mutum mai sallah shi kaɗai in zai ikama to an fi sanya ikamar a ɓoye rashin sani ne ko rashin yalwar sani mutum ya zo sallah shi kadai zai ikama ya ce sai ma daga murya a an jima daga nesa shi ga mai ikama ai abin da aka ce shi ne an fi son ya yi ta a ɓoye ɓoyewa da ikaman nan mustahabi ne haka nan mai sallah shi kadai duk wata kabbara da sallah in ba kabbara harama ba to an fi son ya yi ta a ɓoye ya zan shi allan da yake ganinsa shi ya san sallar da yake amma ba sai ya bayyana na nesa ma ya san yana sallah ba an fi sanya sauran kabarbarin sallah abu ne amma kabara harama ita wanda ko da mutum shi kadai ne zai sallah an fi san a bayyana ta kabara shiga sallah wannan ana san a bayyana ta sannan sallama kuwa ta fita daga sallah zai zo mana cewa ita sunna ce a bayyana da ita sallamar fita daga sallah ita wannan sunna ce a bayyana da ita shi yasa mutumin da zai sallah shi kadai ya yi gama kuma ya yi kamar abuwai sai a ce ya zo da sunna dangane da yin ikamar ya zo kuma da mustahabi dangane da yanda ya yi ta abuwai malamai da yawa na masarar imam malik sun dafa akan cewa yaro karami ba ahalan bane da ya ikama ga jama'a yawa a ce ya ikama ga jama'a wanda duk bai balaga ba ba a sa shi ya ikama ba a sa yaro wanda bai balaga ba ya ikama sabanin masabar malikawa ne a masabar malikawa mutum da yake karkarfa wanda ake ba da fitowa da shi shi ne cewa ikama yaro ba ta wadatarwa sai dai in shi kansa yawa ko yara kamar sa hakanan mace ba ta ikama ga wanda yake namiji kuma yadda aka faɗa wale umma a ha au ba da ha bi kadari wusihi muridu salati ana cikin ikama ya iya miƙewa kawai bari sai an gama sannan ya miƙe abu hanifa ya ce zai miƙe ne aka zo hayya alal fala sai ibn jubairin ya ce a'a da cewa allahu akbar na farko ikama sai ya miƙe kuma ita ikama ba inda aka sunanta ta sai ko a sallah ta farilla sallah ta farilla ana neman ikama duk wata sallah da ba farilla ba ce ba a yi mata ikama kuma sallar farilla ita ne mata ikama sawa'un ada'an ce ko qara'a za a yi ta ne a wakacinta ko ko wakacinta ma ya wuce za a rama amma fa inda aka ce an sunanta kiyama a in ikama in wakaci ya ba da dama amma yanzu misali da a ce mutum mai farka ba sai sallah asuba ba sai dab da fitowar rana idan zai sallah ya tsaya yin ikama to ba zai yi sujada ta biyu a raka a farko ba rana za ta fito amma in bai tsaya kiyaman ikama ba zai wannan sujada har ya ɗago miƙewa tsaye rana ba ta fito ba to a sannan ya zama wajibi ya bar ikama saboda wajibi ne ya tabbatar da cewa akalla ya raka a ɗayan nan a wakaci wanda haka zai sa a ce ya yi sallar tasa a cikin wakaci kuma kamar irin wannan ma ai akwai inda ma malamai musamman a musamman ma malamai suke cewa akwai inda karatun sura take sara kama a wannan ya zama yanzu a karatun surar ba zai iya yin sujada ya dago ba sujada ta biyu ta raka a farko ya dago rana za ta fito to sai ya kyale sura saboda me yin sallah a lokacin ta farilla ne karatun sura sunna ne dan kokarin a tabbatar da sunna ba a bari ba a yadda a ce za a bari farilla ko wajibi ya kuɓuce wa mutum wannan shine ainihin tsagwaron fikin wato gane inda abin da ake nema ma zai koma a ce ba a so saboda kokarin a tabbatar da wani shine ainihin fiƙihu za a fahimta ba ta cewa an ce a sunna ne ko ina ma a sunna ne a to inda yake sun ba za a tozar ta farilla ba ko in wanda za a tozar ta farilla ai ba a cewa a tsaya kula zuwa da sunna me kenan aka yi eh me kenan aka yi to wato idan wakace ya kunci sai ta zama ta haramta malamai da yawa na masara sun ce ai sura ma karanta ta haramun ne in wakace ya kunci aka ce an so wanda yake nema in an gama ikama kai ya gaggauta kabbara nan take ya tabbatar sahu ya daidaita tukuna sannan ya daidai wato ya kabbara haram kuma an so an gama ikama yadda malaman malikawa suke cewa kafin a kabbara harama mutum ya ta addu'a don yana cikin wuraren amsa addu'a yana cikin wuraren amsa addu'a kuma aka ce idan masallatai ne masu mihirabai wurin tsayuwar liman to kada liman ya ce zai shiga wajen tsayuwar tasa sai ya tabbatar an daidaita sau don ba su ake zamansa a nan ya daɗe ba don kai ya zama yana nuna fifiko a kan sauran mutane ko sauran jama'a ku ne gama gari ga wajen ku ko a matsayi na wani limamin ku ga waje na ba haka ake so ba ba haka ake so ba to shi ne kuma aka ce yin haka alama ce ta cewa liman malami ya san abin da yake kamar yadda aka so shi liman wajen kabbara harama kan ya tsawaita ta kada ya ce zai doguwar madda ogo kai ya haka allahu akbar kawai ya gajarta ta saboda kan wani a cikin mamumai ya ji liman ya dan dade da farawa ya fara hata yi ya gaba liman bai gaba ba wa ya sabauta haka shi limamin da ya tsawaita yasa kai ya tsawaita ta kamar yadda wajen sallama ma shi liman ba a son ya tsawaita ta saboda gurin da ya irin wannan saboda gudun irin wannan wato malikawa suka ce haka ma zama na farko an so a sauƙaƙa ka a tsawaita haɗa yake faɗa a sharhin motarsa cewa wanda wasu abubuwa ne guda uku da ake gane cewa liman malami ne da su shi ne sauƙaƙe kabbara har ma kai tsawaita ta sauƙaƙe sallama sauƙaƙe zama na farko kuma aka ce dai zancen da ya fi ƙarfi ita sallah tana inganta ko da ba a yi kama ba ko da da gangan ne aka bari kama illa iyaka an tozarta suna mai girma wanda dai aka ba a ce sai ya sake sallah ko a wakaci ko ninsa ba kuma idan ya bar ikama sai ya sujjada kabili wajen ya bar ikama to sallarsa ta baci in ya bar ikama ya ce to bara ya kamar man cewa ya sai ya ce to bara ya sujjada ba an ce sunna ba ce an ce ko ana sujjada rafkanuwa don barin sunna an ce to bara ya sunna inda ya tsaya da ya za ya sujjada to ne sujjada kabili ya sallarsa ta baci an sami sabani tsakanin malamai ita ikama ba ta yi wa sai da tsarki ko kuwa tana yi wa ko ba tsarki an so dai a zama da tsarkin to haɗa shi yadda ya faɗa shi ne cewa an so wanda zai ikama ya zama yana da tsarki ya yi a tsaye ya zama ya fuskanci alkibla amma abin da aka kaito daga ibnu arafa shine cewa yin alwala yin samun tsarki a ikama sharaɗi ne amma malamai suka ce maganar haɗabu ta firin jari ta firin jari to kuma a mutasarin mu dan wana wariha an waito daga imam malik radiyallahu ta'ala ya ce idan ya yi ikama kafin ya kabbara sai ya tsaya shan ruwa masala to shikenan wannan shan ruwan da ya bai bata masa ikamin ba matakan dai ba jaye ba a yana ikama kana gamawa kawai ɗan ruwa ya sha ba tsawai ta shanye ba yana ajiyewa ya kabbara harama to shikenan ikamar dai tasa tana nan ba a ce ta ɓaci ba haka aka waito daga imam malik a mutasarul wariha wato kuma mazari yake fada a cikin sharhun tarkir cewa iqama ta fi karfi daga kiran sallah domin tana nuna tanadi dan sallah shi yasa ita iqama an yi magana da ita ana neman mai sallah shi kadai ko jami'i da su iqama da yin iqama amma kiran sallah sai jami'i sai jama'a ne ake nema da su to yadda aka fada ita sun ikama lalle ta sadu da sallah amma an fada cewa ɗan rabewa ɗan kaɗan bai cutar ba amma idan ya yawaita to ikamar ta ɓaci wato akwai wani malami da yake bayani inda Allah yake cewa fasa bibiyar kwasa bibiyar da rabe ka hira ta kowo wasabbih bihamdi rabbika hina taqum ko cikin wata sura ne wasbih li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbih wa idbaran nujum suratun najm mat to a cewa ashe kenan tunda Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika hina taqum idan ka tashi sallah ka faɗa da bakinka cewa subhana rabbil azim wa bihamdi kafin a ce ka fara sallah ka faɗa haka da bakinka amma muhimmin abu ma a nan ba faɗar da baki ba dubowar da zuci inda Allah ya ce wasu biyu wanda rika yi mata uku ka tsarkake ubangijin wata irin tsarkakewa ke bukata kai wa Allah a sannan ka dubo cewa yanzu fa a gabansa za ka tsaya shi yasa ashe ko bai dace a ce ga ka kana gabansa ga kuma kana tuna wani abu ba wani abu ne za ka tuna ka gaba a wani ka tsaya a gaban mamallakin kowane abu kuma ya ce sauraron ka yake to me na ka na tuna wani abu me na ka na tuna wani abu ai Allah masanin komai ne amma dai abin da kai sai bayyana kanka kamar mahaukaci wanda aka ce yau ko shugaban kasa ne aka ce ya ce yana jiran ka ka zo daga zuwa sai kai hali irin na yara dala biyar za ka bani naira biyar za ka bani me da ala za a ɗauke ka me da ala za a ɗauke ka ai ma ma ka ce za a ɗau za a ɗauke da shugaban kasa ana zuwa wajen shugaban kasa a tambabi biliyoyi ko hanyar biliyoyi kai to tunda Allah ya ce yana sauraron ka a wannan hali me naka na hange hange ai wasabbi ka tsarkake ubangiji kuma ka gode masa cewa hore ma ya faka tsaya a gabansa wannan alama cewa za ka samu karbuwa ne wajensa shi yasa me ya fi ma wannan ai ba wani abu da ya fi ma wannan shi yasa lalle wasabbi bayan da rabika hina tako to wasuratul wasuratul latita in fi'ulayen ko ta'un ta'un da kuma sura wadda take bijira a raka'a biyu na farko anna ya unnu ko yana cikin wanda yake ya fita daga tsari ko anna da amru ya unnu bi ma'ana aurara shawar ya kawo wannan a hisinu rasin cewa anna yana cikin shawazu shi dai ibn malik da Allah bai kawo ba alamiyatul af'ali ko hanna a ta wani misali na ma abin da yake bisa kiyasi ne fasu ta addini kasarin habbahu wa iza wani man da ma'al lizumi tumru bihi wa jalla misil jala to daga nan haka kai wa'i wa jahai akwai anna to me hisuno da sai na mai na malam adamu bai zo ba ba na ganin bai zuba kawai na hizuru da sini ya faɗi wannan a ciki a duba a gani anna ya unnu ake cewa fil'ula ya ne wadda take bijira a raka'a bi na farko da aka ce sura malamai suka ce ba wai sai lalle sura ba abin nufi da ya karanta wani abu bayan fatiha ko da aya ɗaya ce daidai ayar doguwa ce kamar ayatul daini ya nazi na aminu za ta dantun bi daini ne la'ajalin musamman faktubuhu ko ko gajeriya ce kamar mu da hammata kai ko da ma ayar ba cikakkiya ba ce amma zama abin da ya karanta ya kunshi ma'ana cikakkiya to shi kenan ya wadatar a zancen da ya farin jari illa iyaka wajen malikawa ya zama bai karanta sura ba cikakkiya to karahiya ne kamar yadda suka ce a karanta sura biyu a raka daya a sallar farilla shi ba karahiya ne amma in a nafila ne to ko sura nawa ma ya karanta akwai masu sauke ƙur'anin ba ma a raka daya ko kam hatimatil ƙur'ani lailan tajari fi mi fi raka'atil kamili qabla al-fajri kam hatmatul qur'ani laylan tajri fi raka'atil kamili qabla al-fajri da yawa saukata qur'ani da ake samun cikakku wanda duk dare in sun gama sallah raka'a ta karshe sai sun sauke qur'anin gaba ɗaya sai sun faro tun farko sun kai har karshe a raka'a ɗaya sura 110 ko 114 to in nafila ce ba karhanci to kuma aka ce ba karaya ba ne mutum ya lizunci sura ɗaya kuma aka ce an fi son jeranta surorin ya zama ya dace da tsarin musafi ba daidai ba ne a raka a farko ya karanta sura ta ƙasa a raka a ta biyu ya karanta sura ta sama in kuma ya zama ta saman hata fi ta ƙasan tsawo to sannan ya haɗa kar hajji biyu kenan idan ba ta kai tsawon ta ƙasan ba to wannan kar hanci ɗaya ne amma an ta fi ta ma to kar hanci biyu ya zama kar hanci biyu yanzu misali a raka'a ta farko ya ce zai karanta wal asali raka'a ta biyu ko da ya tashi zai fara alamna shiraha kaga ya canke sai asali ai ƙasa take sannan kuma asali ai gajeriya ce in aka kwatanta da alam na shara ko yasa nan karhancin har guda biyu ne a nan karhancin har guda biyu ne ba kawai guda ɗaya ba amma misali da zai karanta a izazo zilatilar zilzalaha a raka'a ta farko da ya tashi raka'a ta biyu ko sai karanta alam na shara ta wannan karhanci ɗaya ne saboda ai iza zulzilat kasa take da alam na sharaha amma kuma ai tafi alam na sharaha tsawo ko a iza zulzilat lawar zilzalaha ai tafi alam na sharaha tsawo shi yasa nan karhanci ɗaya ne ya zo da shi to shi ne wani malami shehu muhammad abdullahi ibn shehu ahmad dukani yake cewa takariru na surata a anil ula makaruhu na huwa hilaful aula wa in atat saniyatun adwala min ula fa makaruhu ladaihim wa in ko wa in atat saniyatun adwala min ula fa makaruhu ladaihim ladaihim wa in takun fuwaika ha fa qila la bas bihi la annahu min a'malin nas kama da dabni qasimin wa qila yukrahu kullu zaini jaman ula وفي المساواة لديهم نظر وكل ذا بعبد باق مستدر wannan magana ce da in ka koma sharhin abdulbaki na mutasar za ka ganta shi ne kullu zabi abdi baki mustadar an rubuta shi a sharhin abdulbaki shi ne wa eh zurkani shi ne zurkani wanda ake faɗa cewa ai bai kamata a ce malami baya duba shi ba kamar yadda bai kamata kuma don an ga abu a ciki a saurin ara da yafawa ba in an gani din a tsaya kuma a bincika yana da fa'idodi da yawa amma kuma yana kawo maganganun da suke bukatar a yi ɗan musu gyara lakin na abba min kasaratil fawa'idi wa kasaratil galadi fil maqasidi la yan bagi إيمان لا بقي تقليده في كل ما قال ولا إهماله للعلماء ko bai kamata a samu malami ba ya duba shi ba kamar yadda bai kamata kuma a ce ya karbe shi ya yarda da duk abin da ya gani a ciki ba ba tare da ya bijirar ga malamai ba to a waƙiya muha sunna ta uku shine tsayuwa don karatun sura tsayuwa don karatun sura sunna ne shi yasa da a wajen karatun sura mutum zai jingina to ya aikata karahiya ne amma sallarsa bata ɓaci ba amma banda inda ya zauna saboda wannan ya yi aiki mai yawa to wasirru sunna ta hudu ɓoyewa waljaharu fi ma surrafi inda aka ce a ɓoye karatu waljaharu da bayyanawa fi ma juhira inda ake bayyanawa lafu ne da nasharu murattabi a nan lafu ne da nasharu murattabi shi ƙarancin ɓoyewa a masabar balikawa shine motsa harshe wanda wajen karatu ya a zuci bai motsa harshensa da haruffa ba to wannan gaba ɗaya bai karatu ba za a lissafa ya yi karatun ba aƙalla sai ya motsa harshe mafi ɗaukaka ɓoyewa kuwa shine ya zamo yana yanda shi kansa yake jin kansa amma na kusa da shi bai ji ba shi dai yana jin to shine mafi ɗaukakar ɓoyewa shafi'awa kuwa suka ce wannan shine ƙarancin ɓoyewa su a wajensu duk wanda ya karatu ko da ya motsa bakinsa amma zamo shi kansa ba jin abin da yake faɗa to bai ba a wajen shafi'awa ita mace ko aka ce ɓoye wata ta motsa harshe bayyana wata ko ta ji da kanta kawai shi yasa ita ɓoyewa a haƙƙinta ba a ala ba adana matsayi ɗaya ne mataki ɗaya ne namiji shine ɓoyewa tasa take da matakai mataki na ƙasan ƙasa aka ce motsa harshe mataki na saman sama aka ce ji da kansa shi kenan shi yasa aka ce mace a wajen sallah inda aka ce a bayyana karatu in ya zama kawai motsa harshen ta take nan za ta yi sujada kabari amma idan tana jin abin da take faɗa to shi kenan wannan ta bayyana yadda ake bukata daga gare ta wani malami ya ce aljaharu lin nisa'i fi salati yusannu min gairi khilafin yati wa jaharuhunna ja'izun in yartafi bi qadri ma tasma'uhu wa yamtani ودون ذا إن كان سهوا قد يسن قبل السلام سجدتان كالسنة بيناوا الجهر للنساء في الصلاة بيناوا أحق ماتا أسلى يسن سنة من غير لابن ياتي بعد ساباني بعد ذا أتي ذا أكاو أنا أما وجهرهن بيناوا تاسو جائز يا هلتا an yartafi a ce ya ɗaukaka ƙarshen ɗaukakarsa bi ƙarar ma ta so gwargwadon yadda ita za ta iya jin abin da take karantawa ba a ce mace ta karatu don kai kana kusa da wajen kaji haka gano mai daɗin murya ce ko ba mai daɗin murya ba ko ta iya tajwidi ko ba ta iya ba me ya jawo wannan wani abu ne sabo ake ta ƙoƙarin sai ya ɗora mutane a kai ko ko kakadai na cewa an tashi wanda aka sani inda za a tashi wanda aka sani ai shi kenan an yi gwaninta to da wannan kenan suna ta hudu da ta biyar wa kullu takbiratin suna ta shida duk wata kabbara illa mafudi sai ko ta farko wadda ake farawa ita sallah wannan farilla ce wannan farilla ce wa kullu tasbihatin sai dukkan sami Allahu liman hamidahu aw tashahhudi ko kuma tahiya ta farko ko ta biyu inda yake akwai tahiya biyu a sallah julusu haka nan zamansa zaman karatun tahiyar shi ma sunna ne taqdimul waqiya haka nan sunna shine a ce shi mai sallah ya fara fatiha kafin ya sura a ce ya fara karatun fatiha kafin ya sura idan ya gabatar da sura kafin ya fatiha to bai sunna ba ya bar sunna kuma ana neman sa in yi fatiha ya sake sura matukar dai bai riga ya ruku'u ba wasu da yawa suka ce anan ba sai ya yi sujjada ba amma akwai kauri da cewa zai sujjada saboda da maimaita surar da idan kuma ya sujjada am ya ruku'u ya ruku'u wato shi da ya tashi a karatun sai fara fatiha sura sannan sai karanta fatiha yana gama fatiha aka ce abin da ake bukata daga gare shi ya karanta surar nan don waccan da ya ba karatu ba ne don ba wajen aka ce ba amma a maimakon ya karanta surar sai ya yi ruku'u to a wannan hali ana bukatar sai ya yi sujjada ko ko ba zai ba wasu ka ce neman tawa ce ta saye to a shi kenan ana bukatar yin sujjada ma ba ya ba sura ba sura ko a tana cikin sunnonin da ake yin sujjada in an basu amma idan da gangan ne to wannan ai akwai sabani na gaba daya akan cewa wanda ya bar sunna da gangan za a ce yi sujjada ko kuwa ba za a ce sai ya yi sujjada ba mai mutasar dai shi ya takaita akan cewa wanda ya bar sunna da gangan za a ce sallarsa ta ɓaci ko ko ba ta ɓaci ba zantuttuka biyu in an ce ba ta ɓacin ba ko ba maganan mayan sujjada amma mai askari shi ya kawo duk zantutukan uku ma ko cewa akwai kauli da cewa sallar ta ɓaci akwai kauli da cewa bata ɓaci ba amma ya sujjada rafkan ba inda wanda ya mantuwa ma aka ce ya sujjada nan to shi da ya bari da gangan aika na ma kenan ya zama an yi aiki da mafumi na muwafaka aulawi akwai kauli kuma da cewa ba zai sujjadar ba dacewa da yadda shi mai motasar kenan ya kawo to taslimatun salisatu sallama ta uku wa saniya da ta biyu limu kutadin ga wanda yake mamu mamu a masabar imam malik an sunanta ya sallama ta biyu da ta uku ta biyun zai zama raddi ne ga liman ta uku zai zama ga wanda yake hagun da shi jahar hakanan sunna sallah ta goma sha uku shine bayyanawa bi taslimin wajen da sallama wadda take wajiba bayyanawa da sallama wadda take ta fita daga sallah sunna ne salatuna ala rasuli sallallahu alaihi wasallam haka nan yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam almuntaha wanda yake abin zabi fi ayat tashahhud sani a ƙarshen tahiyya ta biyu to shi ma sunna ne sunna ta sha hudu kenan wasujud as-sujud bil anfi sai kuma sunna ta sha biyar shine wajen sujjada ya tabbatar hancinsa ya taba ƙasa inda goshin ya taba to hancin ma ya taba an faɗa cewa zancen da ya fi ƙarfi shine wanda a wajen sujjada ya sujjada ga goshi kawai bai a hanci ba to zai sake sallah a wakaci da yawa mutane sai ka gaba sa kula ma da sujjada a bisa hanci wanda akwai ƙauli a masaba da cewa wanda bai haka ba sai ya sake sallah a wakaci akwai ƙauli wajen masaba ma da cewa ai wanda ma bai sujjada akan hancinsa ba sallah ta su ta ɓaci babu ita babu ita walkaffe hakanan kuma yin sujada akan tafi sunna ne malamai da suka ce wannan mustahabi ne warkuwatul murid hakanan kuma gwiwar mai nufin sallah waɗanda kai rijilai da kefan kafafunsa da kefan kafafunsa imamin shafi shi ya ce duk waɗannan gabobin da aka faɗa ya zama an yi sujada a kansu wajibi ne shi yasa a wajen imami shafi wanda bai sujjada ba akan ɗaya daga cikin to sallarsa ta ɓaci shi yasa tunda ana ƙoƙari ya zama in mutum ya salla sallata su ta zama ta karɓa a wajen kowane malami ya kamata a kiyaye wajen faɗakarwa musamman ga matasa da makamantansu wayannan gaɓoɓin guda bakwai dai ya zo a hadisi cewa manzala ta umarce mu mu sujjada akan wayannan gaɓoɓin shi ma mi shafi shi yasa ya ce ashe yin sujjada akan tasu akan nasu wajibi ne tunda manzo Allah ya ce an umarce mu an umarce mu mi umarni kuwa a wajen malamai da yawa suka ce yana a fa'idantar da wajarci ko suturatu suwa mamu suna ta shashi da rukun sutura amma ban daga mamu mamu shi suturarsa limaminsa adnaha abin da yake koma baya wanda zai iya isa a wajen sutura zira'un ta kai kamu guda ta kai kamu guda tsatsawa wato shiko zira'i daga nan mirfaƙi zuwa ƙarshen wannan yatsa na tsakiya shine zira'i yasa an sutura ba ta kai tsawon haka ba ba ta kai sutura ba ba ta kai a kiranta sutura ba ƙarsawa da yake ya tabbata ba a yi zira'i da abin da ba ya tabbata da ka samu bulala da ta kai tsawon haka ka shi ka gwanda ta ka ce ai ka yi sutura ba don ba ta tabbata ba ka tsaye da ita ta kwanta ba za ta yi sutura ba ko ka sa igiyar ba zai yi ba ba ta isa a sutura ba gilazirin him ta kai kaurin bashi kuwa ta kai kaurin goron bashi in ba ta kai kaurin goron bashi ba ba ta wadatar ba ɗahir ana sutura da abin da yake tsantsarka lashgalu da ba zai ɗauki hankali ba ba a yi da dabba ba kenan sai ko idan a daure take kuma wai zama wadda take kashinta ko fitsarinta ɗahiri ne ba a yi kuma da dutse guda ɗaya ba a yi da kamar dutse guda ɗaya wa hatukul hurmati wanda ya keta alfarma ya zo ya huce ta gaban mai sallah alhali akwai inda zai bi ba nan ba sofa yi tsaro ya tabbata za a tambaye shi a lahira ya yi zunubi da a ce ya sani da kana an yi kifa arba'in na hairar lahu da za arba'in ya fi masa daga ya huce ta gaban mai sallah ta ƙarshen wannan ke nan kawai shagar wani ba dusu a yi masu ayan ya in ta kai sifar da aka ambata ba laifi yauwa in ta kai tsawon zira'in kaurin ya kai kaurin mashi ai shi kenan ba ne abinda aka faɗa kenan a ciki sirle ta tsalla ba magana ce amma to tambaya ce ake saboda hadisin nan ya zo da maganar zane a wato akwai irtirabi a cikinsa a wajen wasu malaman da yawa na hadisi كالخد للسترة جم الخلف والإضراب موجب للرأف عند إراقي يكي فتاة ألفية ya ji hadisi ne murdaribi hadisi murdaribi kuwa rarrauna ne hadisi rarrauna baya cikin nau'o'in hadisi goma da ake kafa hujja da su an faɗa nau'o'in hadisi da goma da ake kafa hujja da su ko kuwa sahihu wal qawiyul ayyidu to insha Allah dan fodo ya faɗa 就是，谁呢？